نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز المنان فإن من اتقى الله وخاء فإن من اتقى الله وقاه ومن خافه حماه الله يقوانا مسلاتا ويقولي mai yiwa ba kamar da kuka saba ba zan yi hudu ba ta cikin yaren Hausa domin dama ɗaya daga cikin zantukan malamai akan halaccin yin hudu ba da wani yare shine dole ya zanto cewa ta kunshi wani bangare na larabci ko da gabatarwa ko rufewa dan ya zanto cewa dai an yi zikiri a cikin hudu ba kun sani cewa mazhabar mutum malikiya ita ke ganin cewa sharaɗi ne dole ba ta zamto tana da larabci da larabci aka yi ta ko kuma ta ƙunshi larabci zance ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ba mu da wani kamarsa wanda ba a taɓa yin wani a tarihin duniya da ya ci nasara cikin jagorancinsa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayi Allah madaukakin sarki shi ya rika a matsayin badadi shine shugaban annabawa shugaban manzanni sayyidu waladi adama wala fakhar duk wani dan adam bayar abin halittar Allah zuwa bautar mahaliccinsu ya cire su daga bata da duhun jahilci zuwa hasken shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya san shi ko ya ji shi zai baka labari akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari mai taba zuciya don bayan kasantuwarsa kyakkyawa sallallahu alaihi wa sallama wanda ba a yi wani kamarsa ba in dai a kyau jabir dan samura yake cewa nakan kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kalli farin wata a kwanakin sha uku da sha hudu da sha biyar ayyamul bagri ranakun da wata ya fi haske sai in leƙa in kuma duba fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don in kwatanta sai na ga manzon Allah haskensa da yanda fuskarsa ke walwali sallallahu alaihi wa sallama ta fi hasken wata. wani daga cikin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Anas dan Malik yake cewa in ka ga manzon Allah sai ka ce kamar an kera shi daga azurfa ne zaka iya gane hakan idan ka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya ba shi rabin kyau ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikakken kyawu kammalallen kyawu gaba ɗaya aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi manzon Allah da irin wannan diri da irin wannan halitta dan ka kalli fuskarsa ka ji daɗi ka samu farin ciki sa'annan kuma ya mu'amalance ka sallallahu alaihi wasallama ya baka sha'awa ka ji baka so ka rabu da shi sallallahu alaihi wasallama babban yabon da Allah ya yi masa a cikin alkur'ani bai yaba shi da yawan sallah ko azumi ba duk da cewa ya fi kowa yawan sallah da azumi din sallallahu alaihi wasallama amma sai ya yaba shi da abin da da yawa za ka iya samun mutane ga addini ga sallah ga ilimi amma a ɗabi'a zero suke shi kuma manzon Allah Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kana kan hali da ɗabi'u waɗanda suke manya na daraja. Allah ya sake cewa a wani guri a cikin Alƙur'ani mai girma, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم من ذن الله صلى الله عليه وسلم كن جاء بند الله شيء أكنسا فبما رحمة من الله لتقوم شند الله يمك da baiwar da Allah ya yi maka, linta lahum sai ka zamto mai sauƙin hali da sauƙin lamari a cikinsu, walau kunta fazzan ghalizal qalbi da ka zamto mutum mai ɗacin rai, mutum mafaɗaci, mai wahalar sha'ani, mai kaushin zuciya da kaushin hali, lan faddu min haulika da sun watse sun rabu da kai, sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwana, lalle al'ummar musulmai mu sani cewa ba kamar yadda wasu sun ɗauka cewa ƙaunar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma kwarmatan cewa su ne masu su ne na manzon Allah duk wanda baya bin tsari irin nasu shi ba masoyin manzon Allah ba ne ba shi maƙiyin manzon Allah ne sun ɗauka wannan kaɗai ya ishe su wato ya fudda su tudun mun tsira ranar gobe kiyama kamar haka kawai ake bukata da a mu'amalanci manzon Allah ko wannan shine hakkokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan al'ummarsa ba haka lamarin yake ba kowa na riya cewa wai shi na manzon Allah ne wadda awi malam tuqam alaiha bayyinatun fa abna'uha adiyau so muke wannan riyawa da suke yi mu gani a ƙasa da gaske suna manzon Allah ne sai mu duba cikin alkur'ani da sunar manzon Allah mu ga ya ake so musulmi ya mu'amalanci manzon Allah ko kuma waɗanne abubuwa ne hakkokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan al'ummarsa hakki na farko da ya zamto tilas ga kowa ya zamto ya sauke shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imani da manzon Allah duk wanda bai yi imani da manzon Allah ba ina nufin imani na gaskiya kowa zai ce ni na manzon Allah ne ko na yi kalmar shahada ko iyaye na musulmai ne ko tare ake sallah da ni a cikin al'umma ba wannan shi nake nufi da imani ba ya zamto cewa ka shirya wa zuciyarka karɓan duk wani abin da yake na manzon Allah ne duk wani hukunci in aka ce wannan na musulunci ne za ka ji ya yi maka shi ne abin da ka yarda ya jagoranci rayuwarka ba ka kallon wani abu na musulunci a matsayin gidadanci ko ƙauyanci ko rashin dacewa ya zamto cewa ka sallama dukkan sallamawa Allah cin alƙur'ani ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman duk waɗanda ga wani abu na musulunci ko umarni na manzon Allah ko wani tsari na musulunci amma suna masa kallon hadirin kaji suna gani suna ganin bai dace a ce ya jagoranci karni na ashirin da ɗaya a duniyar wayewa ba ba su miƙa wuya miƙa wuya ba eh sun yadda suna bin abun amma suna gani kamar akwai rashin dacewa ko abun akwai nau'i na ƙauyanci ko suna bi da kawai saboda kada a ce musu ba musulmai ba. wannan yana gwada har yanzu imanin su akwai rauni fala wa rabbika Allah da kansa yace na rantse da ubangijinka nan Allah ne ke rantsewa da kansa la yu'minuna ba su imani ba imanin su ba cikakke bane ba hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya ka mai hukunci a tsakanin su kan abin da ke faruwa a tsakanin su sannan in kai hukuncin ba sa jin kaikayi akan hukuncin naka ba sa ganin bai dace ba suna miƙa wuya miƙa wuya baki ɗaya kamar yadda malamai suke cewa ma'anar imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzo dole ya zamto ya ƙunshi waɗannan abubuwa guda hudu ta'atuhu fi ma amar dole sai an yi wa manzon Allah biyayya cikin abin da ya yi umarni ƙwarai da gaske wa in tuti'uhu tahtadu sai in ka bi manzon Allah ne ya zamto ka shiriya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba ma aiko wani manzo ma gabanin manzon Allah duk annabawa haka suke tsarin su guda ɗaya ana turo su ne don su zamto an yi musu biyayya sakon da suka zo da shi daga gurin Allah subhanahu wata'ala a karɓe shi a yi aiki da shi amma ya zamto cewa sai dai kwarmata muna son manzon Allah tufarka ba irin ta manzon Allah ba maganar ka ba irin ta manzon Allah ba, ibadar ka ba irin ta manzon Allah ba, komai naka ba irin na manzon Allah juyi, ko kai waka, ko kai wasu batu a ganin ka shikenan kai ne na manzon Allah wanda ba kai ba, ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bane ba, wannan ba gaskiya bane ba. Allah ya ji kan qadi iyad a cikin littafin sa Ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa yan uwana ya kara da cewa ta asil ilaha وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع كان توافين نمن ذن الله هل انك بائر نمن ذن الله با إبادرك بائر نمن ذن الله با yanda kake tafiyar da iyalanka ba irin yadda manzon Allah ya tsaya yanda ya tsara a tafiyar da iyali ba ta'asil ilaha wa anta tubhiru hubbahu amma kana bayyana ƙaunarsa, haza la'amurka fil qiyasi badi'u, wannan lissafin naka akwai rikita-rikita a ciki, dauka na hubbuka sadiqan la'asatahu, da biyayyarka ga manzon Allah da gaske ne da kayi masa biyayya, innal muhibba liman yuhibbu muti'u da ƙaunarka ga manzon Allah ta gaskiya ce da muka kayi masa biyayya, domin abin da muka sani cewa duk wanda ke son wani zaka ga yakan yi wa wanda ke so da ƙauna ɗin biyayya yana daga cikin hakokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan al'ummarsa su yi kokarin ganin sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah dole ka yi iyakar iyawarka ganin ka yi koyi da manzon Allah wanda ya kyamuci sunnar manzon Allah ya sani cewa ya rage wa kansa daraja in ma bai fita daga cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da yawa kan ce idan wani zo da wani tsarin da ba haka manzon Allah yake ba wa man rajiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kiyamata sunnata baya tare da ni baya cikin sahuna imanin sa ba cikakke bane ba wannan manzon Allah ya faɗi irin haka a lokatayya daban-daban a munasaba sama da guda manzon Allah kan ce ga tsari na hakan nan Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ke so ya koyo wani abu ko ya kwaikwayo wani abu ya ɗauko cikin rayuwar manzon Allah, ‘yan kasuwa cikin rayuwar manzon Allah sallallahu Alaihi sallama akwai abin koyi don ya yi kasuwanci, ya saya, ya sayar, ya karɓi jingina, an bashi bashi, ya ba da bashi, ya biya, ya je kasuwa sallallahu Alaihi sallama ya shiga ya fita. Ina waɗanda suke aikin ƙodago, ku zo cikin rayuwar manzon Allah akwai abin koyi, don ya ɗauki ɗan ƙodago, ya yi masa aiki, ya biya shi ya mu'amalance shi saboda ka iyayen gida ga yaranku akwai abin koyi cikin rayuwar manzon Allah ina limamai jagororin addini dukan ku kuna cikin alfarmar manzon Allah ne ku ne magada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tafiyar da al'umma cikin bayananku cikin ayyukanku cikin wa'azinku cikin wato duk yanda za ku ringa magance matsalar al'ummarku irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan Allah yanzu wasu daga cikinmu da za a tambaye su tsakaninsu da Allah a ce muku a ce musu bayan Allah kun san manzon Allah don Allah gafarta malam yanda manzon Allah yake gudanar da lamarinsa haka kake yi irin wannan halin naka da muke gani shine irin halin manzon Allah irin yanda kake yin wa'azinka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wa'azi faɗa min ce min eh ko a'a na tabbata da yawa ba za su iya cewa lalle haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba saboda sun san halin kawunan su sun san haƙiƙanin lamarin su saboda haka in dai kuna neman abin koyi ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera yana daga cikin hakokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan al'ummarsa girmama manzon Allah darjanta manzon Allah farzanta manzon Allah wato takawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nesa nesa malam qadi iyal a cikin littafin ashifa bi ta'rif huquq al-mustafa yake cewa wato yana magana akan yanda Allah madaukakin sarki cikin alqur'ani yace kada a dinga kiran manzon Allah da gayan sunansa irin yanda zaka kira dan uwanka garba ko dan ladi ko isma'ila ko dan jirmai Allah yake cewa la tajalu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba kada ku dinga kiran manzon Allah da gayan sunansa irin yadda kuke kiran wato sunayen ku kun san ai ba wannan kaɗai ba wato haramun nema a musulunci mutum in sunansa Muhammadu ya sa wa kansa alkunyar Abu Qasim saboda kada ya yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kallo na bawan Allah dalili kan haka abin da Abu Dawuda ya cire a cikin littafin sa'a sunan cewa wata rana manzon Allah yana tafiya tsakanin masallacinsa da baqi'ul gharqa da makabartar garin Madina sai wani ya ce Muhammadu ya abal Qasim sai manzon Allah ya juyo don suna da linzami ne sai ya ce masa laisa iyaka uri ba kai nake nufi ba sai ya ce to daga yau kada kowa ya sa wa kansa sunana kuma ya sa wa kansa a alkunyata sai dai zamto cewa in sunanka Muhammadu to can alkunyarka ta zamto Abu Garba ko Abu Danjimai ko abu abdullahi in kuma kana so ka yi alkunya da abul qasim to sawa kanka suna abdullahi ko wani isma'ila amma ka yi kamanceceniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a san haka ya ci gaba da cewa ba ka ganin Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani kowanne daga cikin annabawa idan ya tashi kiransa yana kiran shi da ya'un nida'i kuma ya kira shi da sunansa وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا داود إنا جعلناك يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا قوة النبي أكيد مثلا أما باب قولي إيه تندق سورة آل إمران عند الله يفعل أنبت سنة النبي محمد زوى سورة آه زوى سورة الأحزاب da ya kira shi da Muhammadu zuwa suratu Muhammad da ya kira shi da suratu suna Muhammad zuwa suratu Asfaf da ya kira shi da Ahmadu inda ya hada shi da kalmar ya amma sauran annabawa haka yake musu amma manzon Allah in zai kira shi sai dai ya kira shi da laqabin annabta yace ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أما سورة النبوة بايا مسحكا سيدي كلاس يا إبراهيم يا داود يا عيسى يا زكريا saboda ɗaga darajar manzon Allah domin cikin annabawa ma kun san duk da cewa annabawan Allah dai baki ɗaya su amma wani ya fi wani kamar yadda mu ma cikin al'umma wani ya fi wani duk wannan yana daga cikin girmamawa wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah ce wa tuwaqqiruhu ku ringa girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aqida ce tabbatacciya tabbatacciya a gurin ahlus sunna dole mu ƙauraci manzon Allah, mu so manzon Allah, mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi amma babbar girmamawa ita ce mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. In da gaske kuke san Allah mu gani a ƙasa ku so in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni to ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwana musulmai annabi sallallahu alaihi wasallama hakokinsa da ke kanmu ba kaɗan bane ya zamto mana wajibi musamman a wannan zamani da duniyar ke a rikice wasu suna kwarzanta cewa su ne masoya manzon Allah in ka dube su wato a nutsa kuma za a ga ba wanda suke wa wulakanta manzon Allah ba su daukan manzon Allah da daraja suna kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shehunansu ba sa darjanta manzon Allah kamar su yanzu nan muka yi magana akan cewa ko Allah baya kiran manzon Allah da ya Muhammadu amma cikin waƙoƙinsu zaka suna cewa ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni ka duba tun daga farko sun yi hannun riga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqidar sunna aqidar ahlus sunna aqidar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rasu suka bar mana ita ita ce wacce take kwance a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaka iya gane haka idan aka kawo aya aka kawo hadisi sai kuma ce haka magabata ma suka yi amma in dai kawai da sunan bayani wannan ya faɗa wancan ya faɗa ko ya koro ayoyi wasu da ayoyi suke bata yudillu bihi kaseeran yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wa ma yudillu bihi illa al fasiqin amma kamar da na faɗa jiya a cikin lacca cewa yadda zaka iya gane cewa kana kan daidai duk da bayan aya bayan hadisi sai kuma ka riba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya saka a duniyar sunna muke da al-musannafat manya-manyan littafai da suka tattara mana maganganu da matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan lamura a cikin littafin al-musannaf na Abu na Abu Razzaq ibn Humam min sanani ko littafin al-musannaf na Abu Bakr ibn Abi Shayba zaka yi ababi suka ci bayan sun kawo Qur'ani sunnar manzon Allah sai sai kaga haka Abubakar ya tafi akai haka Umar ya tafi akai haka Usman ya tafi akai wa ya ce ayi riko da su Al-Qur'ani wa ya ce abu turbar su Al-Qur'ani su waye magabatan da ake cewa mu bi su ne waɗannan fa dalili kan haka wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول wanda ya raba hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi gabar shi kuma yayi wani guri min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi tsari da turba ba ta mu'minan nan ba a alqur'ani duk inda Allah ya kira mu'minai waɗanda za su fara shiga su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don yana magana da waɗanda yake suna nan ne kuma waɗanda suke suke nan lokacin da aka saukar da alqur'ani su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya saka bayan Allah dole ya zamto cewa mu kula kwarai da gaske a wannan zamani mai riƙon ƙanƙama wa sunnar manzon Allah manzon Allah ne yace abisu yanzu muka ce qur'ani ma yace أبيس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور كيرقوا دا تربا أبو بكر دا عمر دا عثمان دا علي كيرقوا دا تربا ين الجنة في الأرض الدنيا haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarrafa duniya cewa ɗan aljanna ne su haka kawai manzon Allah wata rana yana tare da sahabbansa sai aga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jara zama ياتي ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وسعد في الجنه وسعيد في الجنه وابو عبيده في الجنه وطلحه في الجنه وزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه رضي الله تعالى عنهم اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الصالحين وانصر عبادك المؤمنين اينما كانوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى عباد الله يوانا مسلاته باين الله hakokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan mu suna da yawa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaunarsa daga cikin zuciya ya zamto cewa komai na manzon Allah ya maka makauniyar ƙauna ake so a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran mutane kuma a yi musu ƙauna sama-sama. Ihbib habibaka hauna ma a sa an ya kuna baghibaka yawman ma وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما wannan zance an rawaita shi da isnadi mai kyau zuwa ga sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu cewa ka so masoyinka daidai gwargwado zai iya rikidewa wata rana ya zamto makiyinka ka so maka ki makiyinka daidai gwargwado zai iya rikidewa ya dawo masoyinka amma wasu ba haka suke ba sai zamto cewa yuqaddisuna al-ashkhas wasu mutane suke tsarkakewa su yi musu muguwar biyayya makauniyar biyayya irin wanda Allah ya zarga da cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah cikin mutane akwai wanda suke riƙon wasu su so su kaunace su irin kaunar da da Allah ya kamata a yi wa amma sai suke ma wasu ƴan adam to annabi sallallahu alaihi wasallama kaunar da ake masa kauna ce ta gaba ɗaya kuma idan ya zamto cewa baka kauna baka san manzon Allah irin wannan makauniyar ƙauna to imaninka har yanzu akwai ayar tambaya imaninka har yanzu akwai saura annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in imanin da yake cikin baya shiga har sai na zanto masa abun ƙauna sama da ƙaunar da ke yi wa ɗansa da mahaifinsa da iyalansa da duniya baki ɗaya. Sai da Umar ya zo gurin manzo Allah ya Rasulullah Allah ya sani cewa ina kaunar ka sama da kowa in dai ba kaina ba. Sai manzo Allah ce har yanzu da sauran ka ya Umar. Da ya je ya sake da kafi sai cewa har yanzu da sauran sai ce ya Rasulullah ka sama da yin ya sa har kaina ma wato na fi kaunar ka sama da kaina. sai manzo Allah ce al'ana ya Umar yanzu kai cikin imani wannan yasa kaga musulmi ake cewa akan abubuwa guda uku kana taba su to duka musulmi canjawa za su yi da sabanin su lokaci guda kaga sun hada kan abu ko dai ubangiji ko alqur'ani ko sun ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan arraka'iz salasa sune suka komai hada musulmi ‘yan uwana, kada mutum ya yadda ya zamto bai yi guziri da so da ƙaunar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba. Domin wannan kaɗai ya ishe ka guziri ganin gobe kiyama. Don duk imani in bai cakuɗi da ƙaunar manzon Allah ba, to wannan imanin ba na gaskiya ba ne. Bari in karkare da cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na zanna wata rana wani sahabi ya ce ya Rasulullahi mata sa'a. Mu alkiyaman nan mun ji bayananta alamunta manya da ƙanana amma har yanzu mun gaji da gafara ta ba yaushe ne za a yi tashi na kiyama a samu shekara da kwanan wata da ma lokaci sai manzo Allah ya ce masa to wani irin shiri kai mata haka har kake gaggawan a tashin alkiyama sai ya ce wa manzo Allah ya rasulullah ka san ni ba mai yawan sallah ko yawan ibada bane ba ban yi fice a wajen yawan ibada ko tsananin tsoron Allah ba amma abin da nake da tabbaci ina da shi shine uhibbullaha wa rasula ina matukar so da kaurar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce masa to almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama in ku haka abin yake lalle kowa na tare da wanda ke kaunata ranar gobe kiyama bayan Allah shi yasa alkiyama kowa zai tashi ƙarƙashin tutar wanda ke ƙaunata ne in kai ɗan rawa ne za a duba cikin ya tashe ka a ƙarƙashin club ɗin Manchester ko a tashe ka a ƙarƙashin Arsenal eh almar'u ma'a man ahabba ba in ni ba ko fir'auna yaqdimu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar shi zai zo ya jagoranci mutane ranar gobe kiyama mutanen sa fa wanda suka bi shi suka wato rudu da shi hakan nan sai mu kula kwarai da gaske da so da kaunar manzon Allah amma dai mu kaunar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kauna ce wacce take shafu'e da koyi da manzon Allah da kiyaye dokokin Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi domin mu ne masu shi'arin ƙungiyar izala la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatul khaliq لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين أينما كانوا اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فرد عليه كيده واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى نسألك بسم الله باسمك الأعظم الذي إذا سألت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت يا حي يا قيوم اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله